salati goma goma ga annabi da duniya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأسرق أبشانا ورجهر زيادة الإيمان an rinjayar da magana shine rujjihat rujjihatil aqwalu ala ziyadatil imani an rinjayar da magana a kan karuwar imani bima ta zidu da'atul insani da abin da biyayyar mutum take karuwa da shi wannan maganar malamai an rinjayar da ita a nan gurin yana magana ne akan imani cewa abu ne iri uku daya shine imani ya zidu walayan kusu karuwa yake kowace lahaza baya tsayawa guri ɗaya baya komawa baya shine imanin annabawa alaihi musallatu wassalam koyaushe gaba kawai yake yi to na biyu shine imanin da la yazidu wa la yanqusu baya karuwa baya raguwa shine imanin mala'iku to da jibilla ce haka Allah gine su akai ba za su canja ba to sai imani na uku shine wanda yake karuwa yake raguwa shine imanin sauran mutane sauran mutane imaninsu ya ce an ja da magana a kan ziyadatu wato bi ma ta ziru da ake da insan abinda yake sa aiki ya karu to imani sai dinga karuwa ita kuma da'a abinda take nufi shine imtisalul awamiri waje tinabun nawahi abinda aka ce a yi mutum zai gwargwadon ikonsa wanda aka ce a bari zai bari gaba daya to idan mutum yana kan wannan sai suka ce to imaninsa yana karuwa to sai malam ya ce wa naqasu hobe na kasiha tawayar imanin tana tattare ne da tawayar da'a idan da'a ta karu imani ya karu in da'a ta ragu imani shi ma ya ragu sai ce wakila la wata fada aka ce a'a ba haka bane baya karuwa baya raguwa sai ce wakila la khulfa wata wata aka ce babu sabani amma abin da yake nufi kila la khulfa babu sabani shine sabanin koda ka ganshi na lafazi ne ba na hakika bane shi maganar karuwar imani da karuwar da'a sun ce mahamulun ala kamalihi an ɗauki maganan ne a bisa kamalar imani wato ya zama kamili ya cika ya yi wato ya kwalliya ya yi yabanya ya yi lif-lif to da'a ce take sashi to shine ziyadar da ake nufi kamalarsa da kwalliyarsa da yi lif-lif ya yi yabanya amma idan to shi ta ce magana ta daya ta biyu kuma sai suka ce ta sidikun bilkalbi shi zuciyar abin da ya shiga cikinta ya zauna shine imani wannan baya gaba baya baya in aka ɗauke shi a mazaunin asalinsa to baya gaba baya baya in aka ɗauke shi a mazaunin kamala to yana gaba yana baya to shine ya ce wakilala suna ɗaukan wannan saɓanin ba saɓani wane saɓani ne na lafazi kawai na ihtimala ne in ka ɗauke shi ta kaza kaza zai zama ka ɗauke shi ta kaza kaza zai zama ya ce haka aka ciro ita wannan maganar a wajen malamai sai dai kawai malamai sun ce waɗansu kuma a gurinsu saɓanin ba lafazi ba ne hakiki ne imanin da yake cikin zuciyar ta sidiki ne in ya zauna ya yadda Allah ɗaya ne wahada hula sharika lahu babu abin da za ka yi na hujja da dalili da za ka sauke mutum daga kan wannan in zuciya ta yadda muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne babu abin da za ka yi masa ya sauka daga kan wannan to shine tasdiqu bil qalbi zuciya ta yadda alkiyama gaskiya ce za ta zo ba abin da za ka yi masa ya sauka wannan shine tasdiki a cikin zuciya to wannan tasdiqin a cikin zuciya sai suka ce yana karuwa amma bika saratin nazari yawan nazari da bincike da kuma wuduhud dilala abubuwan da hujjoji su ta fitowa kana gani to wannan yana sa imani ya karu na zuciyar sai ya sake zama ya kafu sosai ya zo babu abin da zai girgiza shi baya kaduwa ko mun kankantarta wannan yake ja shi isa aka ce mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kirawo yace da wani kirawo bishiyar can ta taho waccan ta taho ina so zan kewaya adawa wannan ta taho suka kare duwatsu suka zo suka kare ya gama wannan mu'jizar saboda imanin mutanen da suke zamanin ba ta mu bace ba ta shafe mu ba su a wannan an yi ne in akwai mai ɗarɗar to sai daina zai saki ya haƙura ibi ya ce da wani je kace ne bace can ta zo ta kuma tuko ta zo in an gama ce ce ne ta koma ba shi ya faɗa da kansa a kai aka sa ka faɗa balle ka ce da ba idan aka yi maka ta ce wannan duk mu'jizar da aka yi haka hannu ruwa dinga zuwa alaihi salatu wasalam mu'jiza ce lirusukil imani fi suwai da'il qulubi amma ba dan na masu zuwa nan gaba ba sai dan wanda suke raye aka nuna musu akwai masu ja su daina mu namu mu'jizar da za ta tabbatar da imanin mu shine alqur'ani wannan shine ilahun da kiyamata amma waɗancan duk mu'jizojin da aka yi irin na sauran annaba ne alaihi wassalam wadda ana gamawa da minti biyar ta zama tarihi tasa guda ɗaya wadda Allah bai ba kowane annabi ba daga annabi alaihi salatu wasalam ko mursali alaihi salam ita ce alqur'ani ta bambanta da duk ta saura gabaki daya to shine maganar wato magana karuwa sannan suka ce yazidu bi tajalli al-ilahi idan ubangiji ya so sai ya jefa haske mai karfi na imani a cikin zuciya mutum wannan baiwa ce shikenan sai ya sai ya tafi shi yasa suke cewa ai nihayatul mujtahidi bidayatul majzubi bidayatul majzub eh shi mujtahid wanda zai tashi tsaye ya tabin Allah ya tabin Allah ita iya makorarsa inda ya kai mutuka to majzubi wanda Allah ya masa kyauta haka ya gina shi shine matakinsa na farko shine matakin sarauko hayatul mujtahidi bidayatul mujzubi ito tajalli kenan da Allah ke wa mutum kyauta in ya bashi shi kenan sai ta karuwa ta karuwa ta karuwa shi yasa ce gila la khulfa kaza kan nukila to da ya ga magana akan imani haka ce shi kuma na fasiki kullum baya yake saboda shi fasikanci kullum duhu yake karasa a cikin zuciyar yana karasa ta kamar hulogi ne sai ta yin dattin ya ja mai shi kenan ba zai iya komai ba ya ba zai tada inji ba amma idan yana da haske kana tagawa sai ya tashi lashibika ce sai ta ɗauka sai ta yi in fitilu ne sai su haska duk inda ake so shi kenan wajibin lahul wujudu wal kidam da ya gama magana akan ima sai komo kan tsantsar ilimin tauhidin sai ce fa wajibin lahul wujudu wajibi ne gare shi samuwa wato samuwar Allah wajiba ce saboda mai samuwar Allah ta zama wajibi saboda dukkan muhudas duk wani farare ya hataju ila muhudisin yana bukatuwa ga wanda ya samar da shi to so da ka ubangiji subhanahu ta'ala jami'ul alam ta hataju ilaihi wa la hataju ila kulli shay saboda ka wujuduhu wajibun to sai suka ce ita wannan wujudin akwai sabani na malaman tauhidi a kanta cewa wujudin ainihin zati ce ko kuma gairun zati amma duk da suka gama zance suka ce maganar wujuda ta zama ainihin zati ko gairun zati ba ruwan mukallafi ba a dora masa ba wannan malaman ilmul kalamu za su ta kayansu abinda aka dora wa mukallafi talakan musulmi mai neman karatu ya ba da gaskiya akwai samuwar Allah kadai kuma samuwarsa ta wajibi ce ba yadda za a yi a rasa shi saboda hajjatul wato alam ilaihi a gani saboda shi la muftaqira ilaihi kullu ma adahu wala ganiyan alin kulli ma siwahu illa Allah ba wanda ya wadatu ga buran kowa kuma kowa yake bukata gurinsa sai Allah saboda haka su wujuduhu wajibun wajibi ne samuwarsa saboda haka ita ce siffa ta farko ita ce ake kira nafsiya nafsiya a malaman tauhidi ita ce asalin komai domin in babu shi babu abin da kuma za a yi magana bayan an samu wujudu siffa ta biyu ita ce wal kidam kidam ƙidamun zati la ƙidamun azali wa la ƙidamun idafi so da ƙidam iri uku ce akwai ƙidam zati akwai ƙidamun zamani akwai ƙidamun idafi shi ƙidamun zati shine samuwar Allah zatinsa samamme ne wanda babu ranar da za a ce ga farkonsa shine wannan ƙidam din in aka ce ƙadimi in Allah ake nufi shine wanda ba farko gare shi amma aka ce wane a ƙadamumin wane to magana shekaru ne kawai ke tsawon lokaci ne shekaru idan kana da bayi ko sun kai ɗari in ka ce a ƙadamu abidi atikun atikun wanda ya daɗe a cikin bayina na 'yanta shi in kana da guda ɗari ko duk wanda ya kai shekara ɗaya ya yantu saboda ita kidam ɗin daga lissafin kwanaki ne sarakan yi samu kwana ɗari ko da sittin ma a cikin wanda ka siya shekaran jiya ko jiya kadimi ne a kansa to shi ake kira kidamin zamani na lokaci ne wane ya fi wane daɗewa kidamin idafi kuma shine ɗa mahaifi ya girma ɗansa wani ita ce idafa wato kidamin idafi kenan dole a ka'ida sai da aka haifu mutum ya haifu sai da ya samu sannan ya haifi ɗansa to su daga wannan kadi uba ya akadamu min waladihi kidaman idafiya to na ubangiji kadamun za kidamun zati ne zatinsa la miftaha lahu babu muhudi babu farko tare da shi subhanahu wataala yace kaza baqa'u haka nan wanzuwa shine ba kuma ran da zai kare idan ba farko baqa ba karewa yace la yushabu bil adam ba a hada shi da rasuwa wanda ya zama kadimun kuma baqa'un sun waje ba gare shi to la yushabu bil adam ba a hada shi da rasuwa bayan da za kuma a ce an neme shi a rasa wanda ba shi da kidamu ba shi wato ba za ka samu baka'u tare da shi ba in ku ba baka'u to wata za ka shafa babu shi to gaga na ya faɗi sufofi uku kenan alwujudu wal kidam wal baqa sai ce wa annahu lima yanalu al adamu mukhalifun annahu الضمير يرجع إلى الله أيوة أنه مخالف لما يناله العدم شيني تركيب اللاربشن وأنه مخالف لما يناله العدم شما لما ينال يا شري يا حدي ضمير سوى لما لام ميم ma'anarsa allazi ne ita ku allazi dole ta zama tana da silatul mausul sila din shine zamirin da zai komo kan allazi shine ce annahu lima yanaluhu al-adamu mukhalifun lima yanaluhu al-adamu ubangiji ya saba wa duk abinda rasuwa za ta iya samun sa shine ya saba duk abinda rasuwa za ta iya samun sa ko menene to ubangiji ya saba masa ita ma siffa ce mukhalafa an ce shi kadai ne yake da wannan siffar mukhalafa wani duk ba ce ba mukhalafa yake da ita ba tasa ta bambanta da ta kowa yace burhanu haza dalilin wannan cewa ubangiji ya saba wa duk abin da rasuwa take riskarsa haza da ke damu wannan wato da aka ce kadimi ne wannan siffar ta idamu ita ce ta tabbatar da cewa innahu mukhalifun lima yanaluhu al-adam ya saba wa duk abin da wato rasuwa take riskarsa me dalilin da yasa aka ce haka wajibi ne saboda alƙidan yana da wannan siffar wato ta ba farko babu ƙarshe ya muhubin nafsi ita ma siffa ce ta ubangiji wato tsayewarsa bin nafsi wato da kansa shine alƙayyum duk abin da ba shi ba a rataye ike kurin shi kaɗai ne ike da zatinsa kuma shi ke rike da komai komai shi ke rike da shi saboda haka shi ne yake tsaye da kansa da zatinsa baya rataye da komai ubangiji subhanahu wata'ala to wannan ita ma wajibi ne akan ubangiji subhanahu wata'ala ya zama baya buƙatar kowa la ya hataju ila mahallin wa la ya hataju ila mukhassisin idan aka ce hataji ila mahallin ba mahalli irin wannan da nake zaune ba shi masu tauhidi suke nufi ba in suka ce mahallu suna nufin azzatu tun da ce kiyama hubbin nafsi ma'anar wannan Allah ba siffa ba ne sati ne ita siffa ba ta iya tsayawa da kanta sai da wani abu ba yanzu kaga farin rigata ba ran da za ka iya ganin farin shi kadai sai dai ka gan shi ko a yanki ko a takarda ko a ruwa irin da fenti sai dai a wannan so da ka ba zai iya tsayawa da kansa ba so da ka ubangiji ba siffa ba ce zati ne so da ka kuma yana tsaye da zatinsa subhanahu wa ta'ala sannan la hataji ila muhassisin muhassis shine mujid wanda zai samar da shi ya wadatu gaburan wanda zai samar da shi ba ruwansa da shi sau da haka wannan tana nufin Allah shi ne tunkwal sannan sai ce wahadaniya sai kuma wahadaniya wato kaɗaitaka shi ilimin tauhidi ma sunan wannan kalmar aka ba shi a tauhidi kuma wannan kaɗaitaka ita ce wadda duk ike so iso na Allah kar ya raga masa to ya taɓa ta ya taba ta ba zai raga masa ba saboda wahadaniyar ya shirya zai tashi kiyama saboda wahadaniyar ya wuce ya alkiya aljanna saboda wahadaniyar ya haramta wani abu ya wajabta wani abu saboda wahadaniyar ya saukar da tafi ako da manzanni ita saboda ita shi sa ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ulil ilmi tace qa'iman bil qisti ita ake bukata wahdaniyya kadai ta kashi sa ake ta ilimin tauhid ai ilimin kadai ta Allah shi kadai amma kana tabata shikenan ita aka yi a yakin hunaini ai sabon annabi alaihissalam suka tafi da annabi alaihissalam daga yaki buɗe maka aka tafi da'ifa aka ce banu hawazin da banu saqib sun yi gangami za su zo su tumbuke annabi alaihissalam a makaran da ya ci maka yasa nan da nan ya yi hawa ya tafi da mutum dubu goma sha biyu suka ruske suka tunkari can alaihissalatu wassalam to a lokacin akwai farin shiga wanda a ranar fatawan suka musulunta sun san za a fita wani lokacin sariya mutum ashirin mutum ɗari in ta yawa mutum ɗari uku annabi alisan kansa da zai je badar alayhi salatu wasu da mutum ɗari uku da goma sha uku suka tafi alayhi salatu wasu to yau ko sai suka ga mutum dubu goma sha biyu sai waɗan suka ce lan da gulabal yau min ƙilla yau ba za a iya karya mu ba in dai dan karanci ne to hadaniya aka taba shi kadai yake da tasiri ba wani ba sai canye in ga abin da zai yi ana zuwa ba susa mirjam ita kawai suka dinga saki mutum dubu goma sha biyu sai ga shi annabi alisun daga shi sai mutum bakwai duk sun wutar waje sai ana ce wa yawma hunainin iz ajabarkum kasartukum walam tuguni ankum min allahi shay'a ita ce wa da ne ce karka kuskura ko nan in na tashi yanzu wata waya ta dan sarkafe ne nace kaga wani ya sa waya tun imani na yi kasa kun ban mai da abin ga wahada wannan wahadaniyar ta Allah ba shi kadai ke da tasiri la tasiri li shay'in min al-kainati fi asarin ma shi kadai yake komai subhanahu wa ta'ala ba mai ba da sarauta sai shi ba mai kwace ta sai shi kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u wa biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir wa hadaniya ce tsafi ba zai ba mutum ba canfi ba zai ba mutum ba dabara ba za ci komai kaga wani yayi kuɗi kawai Allah ne ya bashi in ka ga ya haihu Allah ne ya bashi wani canfa-canfa wani dabaru babu abin da yake faruwa sai shi kadai abin da iso ita ce wahadaniya wadda ita ake so kowa ya zama muwahidi la mu'addilun wa la mushabbihun kada za ya tsiraita Allah daga sufofinsa ko kuma ya siffanta Allah da kamannin waɗansu halittu to shine wannan wahadaniya wannan wahadaniyar ta kore alkammumul hamsa akwai abin da suke kinsa alkammumul hamsa akwai alkammul muttasilu akwai alkammul munfasilu fizzati akwai alkammul muttasilu wal kammul munfasilu fi sifati akwai kuma alkammul munfasilu fil af'ali amma ba alkammul muttasilu fil af'al alkammu al muttasilu fizzati wato wahadaniya ta kore shi shine Allah ya zama ajiza yanki yanki kamar yadda mutum yake kaga mutum akwai kai akwai kafa akwai hannu akwai ciki akwai baya to wahadaniya ta kore wannan shine alkambul muttasil Allah laisa ajiza'an sannan alkambul munfasilu fi zati shine at-ta'addud wato a samu kididdigantuwa ta ubangiji a samu insa allolin irinsa shi ma wahadaniya ta kora wannan shine bi alkalmun muttasil wal munfasil fi zati to sai alkamul muttasil fi sifati shine a samu Allah yana da kudura biyu yana da irada biyu yana da ilimi biyu a'a sai da kudurarsa ɗaya ce iradarsa ɗaya ce iliminsa ɗaya ne san'o ɗaya ne basar ɗaya ne shine wahadaniya ta kore alkammul muttasil fi sifat sannan alkammul muttasil fil munfasil fi sifati shine a samu wani makhluki yana da sifa irin ta Allah bil ijadi wal idami wajen samarwa da rasarwa shi yasa da Annabi Ibrahim alaihi salam ya ga wannan basalakin ya ce rabbiyar lazi ya huyi wa yumitu sai ce ana uhuyi wa umitu ya kira wani iyanka ya saki dan kurku ya masa aure ya kuɗi ba shi kuɗi sai nan Allah ba haka yake ba amma ka isa Allah ne ka inna Allah ya tibi shamsi min al mashriqi Allah daga muhudar rana ke fito da ita to fati bi hamin al magharibi kai kuma ka zuba da ita daga mafadar rana babu hitar lazi kafara sai kafiri ya kus ba wanda zai iya cewa kuma to wannan siffar ita ce kammul muttasil da kammul munfasil fi sifati ba wanda yake aiki irin nasu shi kadai ke na aikin sa bil ijadi wal idai siffa ce ta iradar sa sai abin da ta so in kana so ga irada je ka kalli dawisu haka iso yi shi yanyi mai argashi-argashi da kan akwai fari tas an masa ado iri-iri ka shiga duniya a irin yadda ya halittu mutane wani nahiri ya su kaza irada ce haka iso to wannan wahadaniya ta kore wani izama yana da siffa irin ta Allah Allah to sai kuma alkammul munfasil fil af'ali da kammul muttasil ba kammul muttasil ba cikin af'al domin a cikin af'ala ana samun wato kishiyoyin juna a cikin aikin Allah me kishin juna shine almani'u shine almanihu mai hanawa ko mai bayarwa shikenan sai rahama sai uguba sai ya arzuta sai ya talauta sai ya raya sai ya kashe so da haka wannan ana samun iri-iri a cikinta na haka babu ba shi ɗaya ne shi sa sai alkammul munfasir fil afa'ali to a samu wani yana rayawa yana kashewa yana arzutawa yana yana yana talautawa babu wahadaniya ta hana wannan mutum je bakin teku yana roƙon teku ta bashi haihuwa yayi kuskure ya a shirya wani abu a cikin an yi za a yi kuɗi an yi kuskure duk abin da ka sani inda ya aiki ne Allah shi kaɗai ke wannan ya kuyi waye mai tuyar zuɓu man ya sha'u shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza to wannan kalmar wahadaniya ita ce ta kore wa'annan alkammumul hamsa sai ce muna zahan aw safuhu saniya abin tsarkake wa sofofinsa ne saniya madaukaka sofofinsa madaukaka ne duk tsarkaka ko ne ga buran tawaya ɗaukakaku ne ga burin kishiya amma da suka tsarkaka a kan me ya ce an diddin bisa kishiya shine wujudu shai'aini mota gayira ne a samu a guda biyu sun samu suna da bambanci wannan sarkin gari kaza ne duk ikon da yake da shi ga sarkin wani garin shi ma yana da shi to Allah ba shi da wannan shi ne Allahn ƙasa a kone Allahn na sama silauka na fihe ma alihatun illallahu na fasadata sai ce a cikin almundikul wujidani na ƙur'ani sai ce da akwai wani Allah la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya keɓanci iya abin da ya halitta wala ala ba'duhum ala ba'din da dai sai ya sai ya murkushe daya tun da kaga kaunu tana tafiya daidai to ba wani Allah shine an didda gaburan kishiya an raba shi da wannan babu kishiya aw shibhin ko kuma kwatankwaci shi shibu da mislu da naziru da wannan kalmar shihu ta kunshe su gaba daya in aka ce shabihu shine wanda ya kama da abu a cikin mafi yawan sufofi idan akwai sufa ɗari in suka yi kama a cikin saba'in ko tamanin ya zama shibuhu shagini almusawi fi a galabil wujuhi shine shibuhu amma in ya zama mislu shine almusawi fi jami'il wujuhi duk abin da wannan yake da shi shi ma wannan yana da shi naziru kuma shine almusawi walau fi wajhin wahidi in akwai fuska ɗari yana da ko ɗaya suka kama ya zama naziru nasa to ubangiji ba shi da naziru ba shi da shabihu ba shi da masilu ya sace laisa ka mislihi shay'un sannan sharikin ko ba shi da shariki wanda ya taya shi wajen halitta ba shi da wannan shi ya ce a ƙarshen suratul isra'i ce kula alhamdulillahi lazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira ba shi da ubangida wanda in wani abu ya taso za a rarumo ya maza ya ce namu ne shikenan kamar da duniya take yi manya-manyan shugabannin amerika manyan kamfanoni sun dinga zuwa suna tura kuɗi da wani sakandal ya taso za a kafa bincike duniya ta sukunyata sai wani ministan amerika ya ɗauka duk wani wanda yake da faɗa a duniya ta wannan namu ne shine waliyu mina zulli sai ka ji magana tif tif ta mutu Allah ce ba shi da wannan ba shi da wannan sannan lam yakul lahu sharikun fil mulki ba mai taya shi mulki a ce wane shine wakilin Allah a guri kaza shine hakimin sa guri kaza wane shine ministan sa na kaza wane shine mai bashi shawara akan kaza ba shi da wannan eh saboda ka wandara komai na sani kawai sai abin da iso ce ce sharikin mutlaqan sake babu kaidi kar ma ka nemi wani abu babu shi eh an jaddin au shirhin sharikin mutlaqan wa walidin haka ba shi da ɗa ai ba shi da mahaifi kalmar nan biyu take nufi in aka ce walid ana nufin alwalid wal ummu al'abu wal ummu to ba shi da uba ba shi da uwa shine wannan kalmar walidin ta hada uwa da uba ba shi da ɗa ba shi da mahaifi ba shi da mahaifiya to wanda ba shi da wannan sai lallabawa ba mai masa tilas kenan ba mai masa tilas idan akwai mahaifi ko mahaifiya dole za su iya tilas ko kaninsu ko wansu za su zai iya tilas to tun da ba wannan ba shi da mahaifi ba shi da mahaifiya ba shi da baffa ba shi da kawo dangantakar mutum da shi ka bi shi kura ce shafa kansa ruwa shi ne ce walidin sai ce ka zalwalat haka nan ɗa ubangiji ba shi da ɗa balle yi masa shagwaba balle wani abokinsa alfarma cewa tun da ni ɗansa ne duk abin da nake so za a mun so da ka je ka abin da kaga dama zan tsaya maka gurin mahaifina babu wannan sannan wal asdiqa ba shi da abokai amma na ce asdiqa da zo da shi da jam'i jinsi yake nufi wato ba wai sai abokai ba a ce in an yi ce asdiqa a iya ɗauka yana da aboki ɗaya kenan so daga ko aboki ɗaya babu shi ko abin da ake nufi sadiq a nan da ya kawo shine inna sadiq alhaqi man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak wa man idza raibu zamani sadda'ak shattata fi ka shamlahu li yajma'ak wannan shine sadiq amini kenan aga sadiqul haqqi man kana ma'ak wasu wani kaskin wanda yake tare da kai duk inda kake wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak zai iya cutatar da kai dan ya amfanar da cutatar da kansa dan ya amfanar da kai san ina idza raibu zamani saddaq idan musifar zamani ta fada maka shatta tafi ka shamlahu sai gudutsira kansa li ya jama'a dan kai ya dunkula ka guri daya Allah ba shi da wannan wanda in wani abu ya taso masa zai so izo ikwace shi ikarbe shi masa rana Allah ba shi da wani sannan ko ba shi da ada ba shi da mukiya ba shi da mukiya muki irin wanda aka sani ba shi da shi muki shine wanda yake kokarin murkushe ka kai ma kana kokarin murkushe shi ina kokarin cutar ka kana kokarin cutar sa Allah ya wuce wannan in ka ce aduwwul lil aduwwul lillahi abinda ake nufi mukhalifun li awamirihi wacce na wani wahihi kawai wannan adu da ake faɗa na lafazi ne wanda zai saba umarni da hani to Allah yana ambatan sa adu yana ambatan sa adu amma wannan ba haka ba ubangiji ba ruwansa ba shi da sadiq ba shi da waye to saboda haka wannan kan wahadaniyar ita ce qul huwallahu sai ta kore usulul kufri samaniya kafirci tushensa takwas kulola ta cire su gaba daya da ya ce qul huwallahu ahad ta kore kasara ta kore adad ahad ta kore kasara kasara shine yawa babu alloli barkatai da ya ce ahad ta kore adad domin adad in ka ce wahid za ka ce isnani kalmar ahad ko ba ta da wannan za ka ce wahidun filmi a ɗaya bisa ɗari amma ahad babu so ta kore kasaratu ta kore adad sai ce allahu samad nan kuma ta kore ƙilla ta kore na ƙasu tunda kowa gurinsa yake bukata babu karanci gwamnati wata ran sai a ce kuɗi sun mace siriri illa kenan babu ko na ƙasu tana cikin wani abu iragu ya ce yanzu samun ya ragu bajet ya kare ina a sama kenan ta kora wannan ƙilla da kuma na ƙasu ya ce lam yalid wa lam yulad ta kore illatu wal ma'alula illa shine mahaifi shine illa ta samun ɗansa sannan kuma ɗa shine ma'alul a gurin ubansa don ubansa ne sanadin samun sa Allah ci wannan duk wannan usulul kufri ne saboda ka lam yalid wa lam yulad ta kore illa ta kore ma'alul wa lam yakul lahu kufuwan ahad ta kore shabihu ta kore naziru saboda ka wahdaniyya ta tabbata aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام